من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعلل عقدة من لساني يبقوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من ساك داو ولا مسجبا لكراتون للتافين رياض الصالحين wanda muke gabatarwa duk sati a wannan masallaci mai albarka wanda idan 'yan uwa ba su manta ba har yanzu muna a cikin babi na hamsin da shidda wanda imamun nawawi ya ma babin take da babu fadlil ju'i wa khushunatil aish babin falalai yunwa da kuma shiga cikin kaushi da kunci haka na addini wannan yan uwa ba su manta ba mun kwana ne akan hadisin abi umama iyas bin salaba al-ansari hadisi na ɗari biyar da sha biyar wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ala tasma'un ala tasma'un innal bazazata min al-iman shine ko to hadisin da ke gaban mu shine dogon hadisin nan na Abdullahi bin Jabir shine ke cewa wa an Abdul wa an Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نلتقي إيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره wannan hadisi an an so shi daga baban abdullahi shine jabir dan abdullahi Allah ya ƙara musu yadda baki ɗayansu ƙala ya ce بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike mu ma'ana manzon Allah ya mana sariya a cikin yaki akwai gazuwa abinda ake ce ma gazuwa shine a shirya yaki ai tanaji kuma a fita yakin tare da Annabi Muhammadu shi yasa duk yakin da kai an ce ma gazuwa gazuwatu badr gazuwatu uhud hunain to ana nufin yakin an fita tare da manzon Allah amma akwai sariya kaman kace delegate manzon Allah yayi wani wasu jama'a dunkulallu takaitattu sai ya shirya masa su tafi yaki karkashin wani shugaba sahabi guda daya wannan ita kuma ana ce mata sariya ma'ana yaki wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika bai je ba to irin wa'annan yaƙoƙin daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce manzon Allah uzila lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir aka ba da dama a fara yaƙi daga yaƙin Badar zuwa yaƙin manzon Allah na ƙarshe sai da aka yi yaƙi wajen ɗari da guda hudu yaƙoƙin nan da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kanshi ya fita yaƙi ya fita sai da ya fita wajen yaƙi kusan ashirin da wani abu to da haka sai ya zama cewa manzo Allah ya dinga yaƙoƙi a yi nan a yi nan a yi nan kuma yaƙoƙin nan ɗari da wani abu fa dukansu an yi su ne a cikin shekara goma da Allah ko tafiya ce yanzu aka ce a cikin shekara guda ka je gari ɗari ka je gari kawai ka dawo a shekara goma ka je gari ɗari a ya kamata a kalle ka balle cewa a shi maza Allah in an fita zuwa ake a gwabza yaƙi wanda zai mutu ya mutu wanda zai raye raye dan addini ya ɗaukaka bayan nan sai ya zama a annabi alaihi salatu wassalam cikin irin aiken da ya rinka yi na yaƙi ya aika wasu sahabban shi zuwa wani yaƙi sun kai wajen mutum ɗari uku shi ne shi abu ɗan jabir yake cewa shi yana daga cikin wa'inda manzo Allah ya aika a wannan yaƙin amma a yaƙin wa ammara alaina aba ubaidata radiyallahu anhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai shugabantan mana da abu ubaidata bin al-jarrah wanda abu ubar ibn jarra Allah ya kara mashi yadda yana daga cikin asharatul mubashirin bil janna tun anan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai bushara da aljanna bayan manzo Allah ya mai bushara da aljanna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace al'umma tana da amintaccen al'umma yace to ni al'ummata hayra ummatin ukhrijal lin nas dinnan yace to ni aminin al'ummata shine Abu Ubaida ibn al-Jarrah to haka Abu Ubaida yayi yaƙoƙi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yayi tafiye tafiye ya duk kusan mashahid wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarta ya halarce su da Abu Ubaida kuma ya zama cewa ƙarshen rayuwar shi Allah ya ƙara mushi yadda bayan manzo Allah ya yi wafati an tafi wani yaƙi a cikin wata ƙasa da ake ce ma Urdun ana Abu Ubaida yayi shahada wanda bayan an je an gwabza yaƙi sai ya zama ba a kashe shi kai tsaye ba amma dai an zartar da makasar shi kawai irin an mai rauni wanda ake ganin da jiran lokaci yake to saboda ƙarfin imani na sahabbai Allah ya ƙara musu yadda abin da zai baka mamaki da sahabban manzo Allah mutum ya san mutuwa zai da Allah yanzu kai in ka san da daddaren nan mutuwa za ka yi da Allah akwai bayanin wa'azi ko nasiha ai daga kuka sai Allah da ya kyauta to su sahabbai Allah ya kara masu yadda saboda amintuwarsu da Allah da manzo Allah gashi sun san mutuwa za su amma sai ga suna yin wasiyoyi da nasihohi kai ka ce kaman za a tashi da su gobe misali lokacin da aka yi yakin Uhud akwai wani sahabi wanda yana kwance an zartar da makasar shi ma'ana mutuwa zai ya tabbatar ba zai tashi ba yana kwance kawai sai wani sahabi ya taho a guje ya yi baya daga wajen yaƙi zai tsallaka shi wannan sahabin yana cikin magagin mutuwa sai ya ɗaga kafa sai ya kama kafa wannan ɗan uwan nashi sahabi sai ce mu sahabin tsaya in baka sako wajen annabi muhammad ha shikenan sai sahabi ya tsaya ya ce to saƙon da zan baka shi ne idan ka je ka dai halin da nake a ciki yanzu hali ne wanda an zartar da makasa ta mutuwa za amma ne ina son idan ka je ka ce ina gaida annabi muhammadu kuma ka ce ina gode ma annabi kuma na ce Allah ya yi mai sakayya fiye da sakayyar da ya yi ma wani annabi ga al'ummar shi amma mutuwa zai yace kuma sakona na biyu zan aike ka gon ƴan uwana sahabbai ka gaya ma ƴan uwana sahabbai an zartar da makasata kuma nayi nasara kuma ka gaya masu cewa su dage su tsaya su bi Allah su kiyaye addinin Allah kada su yi wasa da addini wannan fa yana cikin jini fa zai mutu ya ce kuma ka gaya masu cewa su kiyaye manzon Allah suna da lafiya ko ba su da lafiya wallahi idan suka bari kaya ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su da uzurin da za su gaya ma Allah ina fata ana fahimta ba kan gadon matar shi yake faɗa wannan ba yana kan gadon mutuwa ne amma kai yanzu kawai mafarki za ka yi sai kai mafarkin ka mutu an sa ma likafani an rihe ka wannan wunin baki ɗaya baka da sukuni shi ko babban mutuwa zai amma yana ma ƴan uwan shi wasiti to irin wannan ne Abu Ubaida Allah ya kara mashi yadda lokacin da aka ji aka wannan yaki na Urdun an mai wata irin muguwar suka jini na zuba ana ta faman ya jini zai tsaya kusan jinin shi ya kare ma kawai Abu Ubaida bin Jarrah Allah ya kara mashi yadda sai ya ce masahabbai duk wani sahabi da ke nan kusa ya zo zan muku wasiya sai ce inni musikun bi wasiyatin in qabaltumuha lam tazalu bi khair yace ni zan muku wata wasiya ƴan uwana wasiyar da zan muku in dai kun anshe ta ko rike ta to ba za ku kushe ba a cikin alhairi rayuwarku ko ba za ku kushe ba a mutuwarku yace wasiya ta farko shine aqimus sala ku tsaye da sallah ku kula da sallah ku yi sallah yanda Allah ya umarce ku nasiha ta farko kenan nasiha ta biyu watu zakka ina muku wasiya ku bada zakkar dukiyoyinku kamar yadda Allah ya umarce ku wasiya ta uku wasumu shahr ramadan ku yi azumin ramadana wasiya ta hudu wa tasaddaqu ku rinka yin sadaka kar ku yi wasa da sadaka wasiya ta biyar wa hajju ku yi aikin hajji ta shida wa atamiru ku yi umara wata wasau ita kuma ku yi taimakekeniya tsakanin nan abinda al'umman musulmi muka rasa kenan taimakon juna to abu ubaida yana mana wasici tun da wancan wasici ai ko suka ɗaya mawa ya ce to wata wasau ku yi taimakekeniyar juna ku rinka yi ma junanku wasiya ta alkhairi ku rinka taimakon junanku akan ayyuka wansahu li umara'ikum kuma ku rinka kyautatawa ga shugabanninku in an ce wannan shugaba ne to ya zama cewa akwai kyautatawa tsakaninku da shi wala ta gushu shugabanninku kada ku rinka yi masa algushi wajen biyayya kana da shugaba wataƙila gwamna ne ko sarki ne da ya zo ka ce ranka ya daɗe yalla bai barka da hituwa amma yana wucewa ka ce ɗan iska a zalimi ka yi bai algushi ba haka muke yanzu ba ka ce to kada ku yi wannan ya ce kuma ina muku wasiya wala ta halika kuma duniya kada ku yadda duniya ta hallakar da ku kar ku yadda duniya ta hallakar da ku fa inna mura'an law umira alfa haulan ma kana lahu buddan an yasira ila masra'i hadha yace wallahi mutum kowane mutum daga cikin mu da zai shekara shekara dubu to ba makawa inda zan tafi din nan yanzu inda na fadi zan mutun nan shi ma zai mutu ana ko ko wanda zai rayu allazi tarawna yace kuma ku sani inna allaha kataba al-mauta ala bani adam Allah maɗaukin sarki ya wajauta mutuwa ga ɗan adam fahim mayitun da aka ‘ya'yan adam baki ɗaya dukkansu masu mutuwa ne ya ce wa aka yasuhum mafi hankali daga cikin ‘ya'yan adam a ɗo'ohun larabbihi wanda ya fi bin Allah wanda ya fi bin Allah daga ‘ya'yan annabi adam shine mai hankali wa alamahum liyawmi ma'adihi kuma wanda ya fi su sanin tattalin da zai ga ranar tashin alkiyama in kana son ka samu mai hankali mai bin Allah mai yin tattalin kiyama kawai sai ce wassalamu alaikum wa rahmatullah ya ce sai an jima ku kawai ya mutu wannan kalmar ta ƙarshe ita kaɗai ta isa karama mutum yana magana ya ce to na gama sai an jima ku kamar zai bacci shi ke na ya tafi lahira to kun ji fa irin wasiyoyin da sahabbai suke karantar da mu daga bakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da aka yace sai aka shugabantar mana da wannan sahabin wanda ake ce ma Abu Ubaidah bin Jarrah naltaqa iran li Quraysh abin da yasa manzon Allah ya wannan tawagar yayi ta ne dan mu je mu tarbi wasu ayarin Qurayshawa bayan an yi hijira sahabbai sun ranka tafiya kamar yadda kowa ya sani a ɓoye har manzo Allah a koye ta wani sahabin yana da gida yana da mata yana da abinci yana da dukiya mai yawa bai iya ɗauka in kuma ya fito zai kai kafirai za su kashe shi wani sahabin daga gona sai yadda fatanya ya kama hanya a ƙasa wani daga kasuwa ya kama hanya wani cikin dare zai sulala ya fakaici idan mutane hayya ya kama gudu sai inda man shi ya ƙara yi madina haka suka yi ta yi in man da sai da umar ba wanda ya mamakka sallama to da bayan an je madina sai manzo Allah alaihi salatu wassalam sai umarci sahabbai idan aka ji labarin shawa sun shirya kasuwanci saboda wa'annan dukiyoyin musulmin da an ji wane an wai ga wai ina wane a shi ma ya tafi sai kawai a je a balla gidan shi a kwashe komai in yana da 'ya'ya kawai gidan za a ban musu yadda in yana da 'yan uwa da sauransu wanda za su hana sai manzo Allah ce to tunda sun mana wawasan dukiya kenan sun ƙara ƙarfin jali da dukiyanmu manzo Allah ce to idan sun fito za su kasuwanci mu kuma mu je mu tarbe su a hanya mu kwato dukiyanmu da suka kwata don mu rage zafi to da an ji sun fito za su sai kasuwanci sai manzo Allah alaihi salam sai ya tada tawaga ya ce ku je a tarbe su a kwato dukiyan mu zo a rage ma ƴan uwa matsala to haka aka yi ta yi aka aka yi ta yi wannan ma yana daga cikin dalilan yakin badar haka nan lokacin da aka yi sulhu da biya irin haka ma ya auku a cikin sulhu biya an yi sulhun cewa duk musulmin da ya taho daga makka ya zo madina manzo Allah ya maida shi amma duk wanda ya rajja daga madina ya tafi makka ba za a dawo da shi ba sahabbai hankalin su ya tashi annabi ya ce ba komai ai duk wanda ya gon mu ya tafi wajen su to Allah ya nisanta shi duk wanda kuma ya taho daga wajen mu wajen su ya zo wajen mu za mu maida shi Allah zai ba shi mafita to rannan wani sahabi ya gudu ya taho madina yana zuwa bayan kwana biyu kawai sai ga wasu yan uwan shi suka zo suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah aya muhammadin da basu imani ba dan uwan mu ne kuma ga alƙawalin da aka yi da kai dan haka ka ba mu shi mu koma da shi manzo Allah ya ce ka tashi ka bi su sai ka ba koye koye ya je gidan wannan ya koye ya je har suka kwana duk inda aka ji mazala kai dai aka kamo shi mazala ce dole ya ka bi su ka bi su in an tahi in kana da wata dabara kai to ashe an ba shi kofa shikenan yana zuwa da sun daure mai hannuwa da aka fita wajen garin Madina sai shawawa ne sai na daura hannu tunda dai so kuke in bi ku Muhammadu ne dai ba ku son zamana da shi na kyale shi mu tahi kawai ka yadda in suka kwance shi aka yi ta hirar gida ya suwa ne to he da yamma ne haka sai dan duhun dare ya kama su sai ce to ba yi ta hirar dare za mu guri mu kwanta mana mu huta to suna nan sun dan kwanci abincinsu an ci suka suna ta yan wake waken su sai ɗaya daga cikin su ya daga ya zaro takobin shi ya ce wane da kayi mana gaddama ba za mu kai ka maka ba kaga takobin nan mun waso ta ne dan kai kawai da mun je daji mu kashe ka mai tafiyan mu sai na bi ku ba ta matsala ta yi kawai ana ta hira shi ma wancan ya anshi takobi ya duba shi ma ya ce to ba nan gani mana kaddara he mika mai aikan ya dauke hannu ya sauke mai lodi shi kuma wancan na kwance da ya ga an an sauke ma dan uwan shi kai sai ya dawo madina a guje cikin dare manzo Allah ya shiga gida ya zo dinga kunkusa koban manzo Allah sai da sahabbai suka rubuce shi wane ne ya kashe mai dan uwa yayi kaza daga nan wannan sahabin radiyallahu anhu sai je ya hau kan wani dutse kawai zama kwazazzabo ya zaman shi ana a idan ya ji labarin ƙwarai sun taho sai ya saɗaɗo ya saɗaɗo ya zo ya ɗan saka ko mutum biyu uku sai ya haye kan dutsen shi a to duk wanda ya taho daga makka daman ya ji labarin to wani wana nan gu kaza annabi ya mai da shi ya ki koma shi ma da ya zo annabi ya ce ya koma gida sai ya nemi kwasan zaban wani sai suka yi dan tim din su radiyallahu anhu kawai suka yi zaman su idan quraisha sun taho sai su tarbi kakkashe su da raƙuman da komai su aika manzo Allah sai ga hadiya nan mun kawo ma shi kuma annabi ya ansa to ana da ana nan wannan su da kansu ƙwarasha suka rubuto dalige suka ce kai sharaɗin nan da muka yi idan mutum ya zo maka a mai da shi mun walwale in ya zo madina kai a mai da shi mun walwale da haka wanda zai je madina ya zauna ya je madina ya zauna wanda za shi maka ya zauna ya je maka ya zauna annabi ce kun yadda eh kun yadda sai to a ce su dawo gida radiyallahu anhu to haka dai aka yi ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai umarci waɗannan sahabbai su je su targo wannan ayarin ƙurayshawa don a anso dukiyoyinsu a rage ma musulmi ta'addancin da aka yi masa a makka don shi musulunci duk abin da kaga musulunci ya yi to kariyar kai ne na Allah yanzu ko kai ne irin yadda ake ta'addancin nan misali ka je wata kasuwar ƙauye wani ya nuna ma bindiga ya anshe ma kuɗi to kuma nan kun zo cikin gari ne ka ganshi ka gane shi sai ka duka ka gaishe shi ka ce sai an jima ai ka an shi kayan ka in akwai ko kuma ya ka san yadda kai da shi to kama haka ne musahabbai suka yi to shikenan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura mu mu je mu tarbo wannan ayaran na Qurayshawa wa zawwajna jiraban min tamr amma mu ɗari ukun nan sai mu manzo Allah ya mana guzuri da wata jaka guda ɗaya ta dabino jaka ce kwaya ɗaya yace to ga guzurin ku na aka zuba dabino mutum 300 dalla in zaka tura mutum 300 gona ko dalla shinkawa buhu nawa zaka dawa ai ba ai musu kada to amma an tura sahabi 300 an ba su jaka guda ɗaya ta dabino ya ce lam ya jillana gairahu ba mu da wani abu sai wannan jakan guda ɗaya fakana abu ubai da ta yi waɗina tamaratan tamaratan ya ce to din aka zo za a ci abinci abu ubai da tun da shine shugaba sai rinka ba mu dabino kwaya ɗai ɗai ɗai kuma so ɗaya ake cin abinci sai gobe an fahimta yan uwa so ɗaya za a ci abinci shine na safe shine na rana shine na dare idan aka zo za a ci kowa ba cewa za a bar da dabino kowa ya koshi ba a ɗaya ɗaya yake ba da radiyallahu anhu ajma'in fakila ta ka ce ma abdullahi dan jabir kaifa kuntum tasna'una biha to idan aka ba ku dabinan nan guda ɗaya kuke da shi kala sai ce to idan an ba mu na musuha kama ya musu sabi ya ce tsotsan shi muke kamar yadda jinjiri ke tsotsan maman uwarshi an fahimta in aka ba shi dabi na yadda mutum ya ta tsotsan shi ne abincin ya ta tsotso ya ta tsotso ya ta tsotso ya narke ya haɗiye shi kenan sai Allah kai mu gobe sun mana sharabu alaiha min alma idan muka tsotse shi sai mu sha ruwa yace amma in muka sha shi fatakafina yawmana ila al-layl wannan dabinan sai ya ishe mu a matsayin abinci har zuwa dare ya fata yan uwana fahimta kwayar dabino daya ita za a ba mutum ya tsotsa ya tsotsa ya tsotsa ta narki ya koshi kenan kuma shine abincin shi tun safe har dare tun dare har asuba sai kuma gobe da safe a bashi wani walsa ba ta kama shi ba ciwon ciki bai kama shi ba kuma nan ba zuwa ya kwanta ba yaƙi zai yi kai dole ne wa a jinjina masa habbai ba radiyallahu anhu yace amma duk da haka wa kunna ya salamullah abanin haska yace wa kunna nadribu bi isiyin alhabada yace mun kasance muna bugun muna bugo ganye bi isiyina da sandunan mu a cikin dajin bayan an ba mu wannan dabino to muna zuwa mu samu ganyayyaki itatuwa mu bubbuge su mu kakkabo kenan ko summa nadrabu alaiha min alma summa summa nabulluhu bil ma sannan kuma sai mu jika wannan ganyen da ruwa ba dafa za a yi ba sai mu saka shi cikin ruwa fa na kulhu daga nan sai mu kama ci kawai ina ba ta an fahimta radiyallahu anhu ganyen ma idan abin nan ba ba dafa ake ba ba a da arzikin wutar da za a dafa shi sai dai kawai an kakkabo ganyen in an kakkabo shi kawai sai a sai a jika shi a ruwa zai yi taushi ba zai yi ba sai an dan rage kawai idan ya dan jika shikenan shi za a dauko aitaci aitaci aitaci shikenan fa na kulu yace haka za mu ta cin shi kawai shikenan wanɗalakana ala sahilil bahar ya ce to muna cikin tafiya muna cikin tafiya ya ce sai muka tafi akan gaɓar wani kogi muna tafiya a gaɓar kogin nan farufi alana ala sahilil bahari ka hayatul kasibi za'am ya ce sai muka ga an ɗaga mana wani abu a gefen wannan kogin kamar wani yashi tari guda a gefen kogi ya ce fata nahu sai muka je wajen wannan tarin yashi muna zuwa ashe ba tarin yashi ba ne fa'iza hiya dabbatun ashe wata katuwar dabba ce ta zo ta mutu tudal ambar wanda sunanta ana ce mata ambar ko za ka rin ganin irinta ana nuna a hotuna wata dabba ce kamar gari guda haka take ya ce to shikenan muna zuwa da muka ganta faƙala abu ubaida ta maitatun sai abu ubaida ta ce to jama'a mushe ne ta mutu amma ai naman ruwa ba an ce musulmin kifi ba ta mutu sun maƙala sannan sai ya ce la a'a ko ma da mushen ce bal na hannu rasulu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ma mushe ce mu ai ƴan aiken manzan Allah ne wa fi sabilillah ko mun fito yaki ne domin taimakon addinin Allah wa qad kuma gashi kun bukatu zuwa ga neman abinci wanda ake ba kwayar dabino ya ci ya samu katuwar dabba sai ka ce yana bukata fakulu abu ubaida ce ba wata magana kawai ku kama ci yace fa kamna alaihi shaharan ce sai muka zauna a wajen wannan naman muna cin shi mu ɗari uku wata guda saboda girman dabban mutum ɗari uku amma sai da suka yi wata guda suna cin naman bai ƙare ba wani an salasu matin hatta saminna ya ce kai malam in gaya maka dai har sai da muka yi ƙiba to malam nama da sa'i nama da da rana da daddare ba mai ce ma ga iyaka wanda za ka ci sai dai ka ɗiba ka ci Abdullahi bin Jabir yace wala kad ra'aytuna naktarifu min waqab ainihi bil qilal duhuna yace hakika na gamu saboda girman dabbar naktarifu min waqab ainihi muna kamfatowa daga ramin idan wannan dabbar bil qilal da tuti da tuluna an san tulu ko kamar yanzu kace da jarka adduna muna tultulo mai a ramin idanta kawai sai a je a tsoma tulu kaman ka tsoma shi cikin ruwa ya bul bul bul bul bul bul ya cika da mai sai ka dauke ka aje ka tsoma wani a ramin idanta kawai to da Allah ya girman ta yi wa tabarakallahu azan haliki yace wa naqdau minhu alfidara yace kuma muna yanko tsokan nama a jikin wannan dabbar ka sauri kaman katansa a taru a yanko tsoka guda ɗaya ta kai girman ƙatansa auka fidirar saubi ko kuma kamar tsokarsa ya ce duk da haka walaƙar aka zamin na abu uba ya ta salafita ashirar rajilan ba a ƙadawon fiye ƙabi ainihi ya ce duk da haka sai da abu uba ya ta ya ɗauki mutum goma sha uku daga cikinmu wanda su kawai aikinsu ɗiban mai daga kwarin idanta mutum goma sha uku kowa da tulu idan aka ce sai wancan ya kai ya juye to za a samu matsala sai dai ka tara kawai mai ke kwarara ya cika kaman bakin famfo da ka kauce kan ka dawo mutum goma sha biyu nan kowa ya ɗiba daga ramin idanta wa kaza dil'an min adla'ihi fa qamaha yace aba ubaida bayan an iske kashi sai ya ɗauko wani ƙashin ƙirji guda ɗaya daga ƙashin ƙirjin wannan dabbar fa kama wuya miƙar da shi tsaye da ya tsaye da shi sun marahala a azama ba'iran ma'ana sannan aba ubaida ya ɗora ma wani babban raƙumi daga cikinmu siddi ko ya ɗora mai kayan tafiya ga raƙumi tsaye kuma an ɗora mai siddi ya tsawon shi yake Allah yanzu babban raƙumi zai iya shigowa masallacin ya ce to babban raƙumi kuma an sa mai sirji ko an loda mai kaya aka ta da shi tsaye ba mara min ta hatiha amma wannan raƙumin ya zo ya wuce ta ƙashin ƙirjin bai taɓa shi ba ƙashin ƙirji haka an fahimta raƙumi ya zo ya shiga ta cikin ƙashin ƙirjin ya wuce bai taɓa wannan ƙashin ƙirjin ba saboda girman shi wata zawadna ya ce kai malam ƙarshe dai bayan mu ɗari ukun nan an ci naman nan an ci naman nan har sai da muka yi guzurin wannan naman muka taho da shi wa sha'iƙa ya ce kai haima muka yi kilishi a kula ba mutum ɗari uku su yi wata guda suna cin nama da Allah sa nawa za su cinye kasan dai kullum sa cin ya sa ko kai sa ɗaya ma ya masa kaɗan mutum ɗari uku kullum to ka ƙaddara ko da kullum za su ci sa uku to kuma sun yi wata guda aƙalla sa ɗari kenan to amma a jikin wannan dabbar guda ɗaya ake cin nama kuma ba cin zuhudu ba cin ƙoshi ba ba cin zuhudu ba radiyallahu anhu ya ce kai bayan haka mun ci naman mun yi badagon shi muka yi guzuri har ma sai da muka yi kilishin shi ka ci ka koshi sai ka dinga kilishi kana shanyawa za ka da shi gida falan ma kadimnal madina abla dan jabir ce lokacin da muka zo madina ataina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa zakarna zalika lahu sai muka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muka bashi labari muka gaya mai cewa ya rasulullah kaji abin da muka iske kaji wata baiwa da Allah ya mana kaji kaji faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa rizqun akrajahu Allah lakum daka wannan arziki ne Allah ya fitar muku da shi kawai fa hal ma'akum min lahmi shay'un fatadimuna annabi ya ce kuna da sauran naman da kuka zo da shi mu ma ku ba mu ci hukunci ya kare wanda ke ganin ka a ci da mai ganin a ci duk ثم دنا فتدلى ينك حكمشي فارسلنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فاكله yace sai muka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan nama kuma ya cinye wannan nama to nan mahallin shahidi a cikin wannan hadisin shine an fita yaki ana ba da dabino ɗaya ɗaya an ce maki addini to kai da kullun zaka ci so uku he ka koshi wace irin gudunmawa ka ba addini shi ne abin tambaya in dai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama zai fita yaƙi wani bai da takalmi sai dai ya samu tsumma ya ɗaura ma kafar shi wani bai da riga da wando mai arziki shine ke da zanin da zai ɗaura ya kululluɓa wani kawai ɗan gyabto ne ya ɗaura daga cibiyar shi zuwa gwiwa shi haka yake rayuwa komin sanyi komin zafi komin damina komin bazara haka yi amma zai taka ya tafiya ƙasa ya je ya taimaki addinin musulunci kai da baka san iya rigunanka ba dan ba wanda ya san iya adadin rigar shi kai da baka san iyakan lomar da kake ci ta abinci ba kai kuma wace gudunmawa ka ba addini wannan shine mahallin shahidi kawai tunda an gaya mana ga abin da sahabbai suka yi to mu kuma wani aiki zamu mu taimaki addini da haka zazzage damtsi da yi da gaske shine abin da ke gabanmu kun ga duk biyayyar can ta sahabban manzo Allah ba ta hana sun ce lahira ba to haka nan mu ma wajibi ne mu ƙara zabura mu dinga yi mu aikin alhairi tarba tarba balle mu da yanzu ba Allah ya taimake mu jihadin irin wancan ba a yi yanzu malam da ana irin wancan jihadin kai kana tunanin hankalinka zai kwanta wallahi wani ya kazo za ka ta yakin matanka da yayanka su rike ka ce baka zuwa kuma yanzu yakin ma da ake yanzu yakin dabara ne ko ka ɓoye ka harbe ya ɓoye ya harbe ka wanda kaddara ta samu shi kira na dafa gaba da gaba kana kai mai sara yana kai ma sara kana suka shi yana suka ka ka baki yaki daga al'umman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama lallai muzabara ayyukan alkhairin nan da suka rage mana mu sanya himma a cikin su matakan himma wajen taimakon addinin musulunci ta hanyar taimakon ƴan uwanmu wanda bai da shi a bashi wanda ya karye a ɗora shi marayunmu talakawanmu matayenmu marasa maza mazan da ba su iya ciyar da matansu gina makarantu gina masallatai yaɗa addini da duk dai wata hanya da ka sani wadda za ka taimaki addini wallahi kai maza maza ka yi kafin kwanukan ka su kare kuma an je lahira babu abin da zai amfane mu sai abubuwan da muka gabata shi yasa kullum mu muke ta kokarin mutane duk inda muka ji aikin alheri mu jawo mu ce a zo ai kaza abin da muke kallo rayuwar ta mu yar kaɗan ci amma rayuwar lahira khairun wa abqa to da ka a dage da aikin alheri kun ji irin ayyukan da sahabbai suka yi suka koma zuwa ga Allah suka samu yadda Allah suka samu rama Allah kuma Allah ya ƙara musu yadda da rama rawa muslim imam muslim ya rawaita hadisi yace aljirab din nan da yace wata zawadna aljirab wi'a'un min jildin ma'ruf yace wata jaka ce ta fata sananna wa huwa bi kasal jim ana rubuta da wasali kasan jim ana ce mata jirab wa fataya kuma ana yi da wasali sama a ce jirab والكسر أما دي أيدي وصلي سما أبصو شيني تفصا قوله هنا مصها فدت da yace muna tsotsan wannan dabino kama ya masu sabi kama yanda yaro yake tsotsa bi fatil mim ana rubuta shi da wasali sama na mimun din nan wal habat da yace kuma wa nadrubu bi isiyin al habada yace wa raqu shajarun ma'ruf ganyen wata itaciya ne wanda yake sananna takulu al ibl wanda raquma ke cin shi walkasif yace kuma izu bi alana a yace menene shi kasibun zahamun din nan yace to shi wannan kasif din attal min ram shine tarin yashi shi ake ce ma kasif da larabci wal waqaf da yace waqaf aina hadin nan bi fatil wawi da wasu ana rubuta da wasali saman wau wa iskanil qadi da dauran kaume ruwa wa bada ba'un gabanta kuma akwai ba'un muwahhada mai digo daya wa huwa nuqratul aini shine zurfin ido rahalal ba'ira kuma da yace rahala ba'iran minna bitafibilha ana shine da wasali saman ha'un rahala kenan ai ja'ala alaihi rahal ai ma'ana ya sanya mashi siddi aka dora mai kaya ya wuce ta karkashin shi da ya ce wa sha'iƙa ɗin nan kuma da shinil mu'jama ana rubuta da shinin mai ɗigo wal ƙafu da ƙaf allahu shine lama allazi kuɗa wanda aka yanka shi liyuqaddada domin a kilishi da shi wallahu a'lamu Allah shine mafi sani Allah ya sanar da mu to ina ganin dai saboda yanayin lokaci ba fara karatun da wuri ba nan da ya kamata mu kwana sai kuma Allah ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka ba mu ikon yin aiki da abubuwan da muke ji daga bakin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alhamdulillah sai kuma Allah ya kai mu ba sani ba ko akwai tambaya hasbunallahu wa ni'mal wakil 450 kwamitin marayu su tashi su zagaya kamar yadda aka saba zagaya akwai tambaya akwai tambaya ta baki ita ma ba ta kenan ko Allah ya mana muwafaka Allah ya biya dukkan bukatunmu da haka dai yan uwa a ƙara dagewa da aikin alkhairi musamman ga kwanukan aikin hajji ko suna ta suna ta fuskantowa wannan akwai yan uwa da suke dama na ce zan yi magana yan uwa masu tambayar jawaban aikin hajji kusan wanda muka yi shekara biyu nan duk suna nan ko na filet filet din nan da haka duk wanda ya ga yana so kawai ya zo ba ya an yi mai wani dogon karatu ba wannan da aka yi na awa biyun nan in Allah da inda mutum ya ji shi a aikin hajji ya ishe shi dogon jawabi ya da inda bai fahimta ba kawai yana iya ƙara tambayoyi a mai ƙarin bayani wannan kenan Allah ya ƙara mana gudunmuwa da haka a dage da ayyukan alkhairi da yawan ibada da yawan zikirin Allah da yawan salati da kuma yawan taimakon juna da yawan aikace-aikacen alkhairi wanda alhamdulillah yanzu ga aikinmu na makaranta kusan ya kamata mutane su rinka kewaya su ga inda aka kwana dan mutum ya dage kaga kudin da ka bada domin a gina makaranta ma kaga ana yi ko ba a yi da haka a rinka zagayawa ana ganin yadda ake aiki ko dan tsakanin nan na san insha Allah akwai wani motsi ne karfi za a ci gaba da aiki da haka a dage a ci gaba da yin ƙara gudunmawa wanda ya bada ya ƙara wanda ya ƙara ma ya ƙara ba za mu ga sakamakon abin ba sai mun je gaban zatin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana muwafaka salati goma ga annabi a ɗauki